fitin shirya mali. Shehu yana fitin a wannan lokaci yaran suna bin su ana ta mama da iyayensu. Daga da aka fita abin nan ya yi nufa. Yaran sun yi sarabu da shi. Iyayensu sun yi fama sun yi sarabu da shi sai aka kai ƙara kawai hukuma. Aka zo aka tafi da shehu. Bidiyo ya ce kai malam me yake tsakaninka da jama'ar gari ya ce alhe me hada ku da ɗan uwanka ya ce Allah alwasi ta Allah wanda kuke baban ku ɗaya fa babban wanku Muhammad Halifa ya ce waliyi ne na Allah ya mutumin kirki Ibrahim ya ce subhanallah to ya haka haka su sun zo sun faɗi maganganu a kan kaɗai kuma ga shi kare ne su gaba ɗaya kai ka fi su gaskiya bayan da lamarin zai kasance don gudun fitina don zaman lafiya ka samu wani guri da za ka koma da kai da magoyan bayanka su koma su ku koma san ku je ku yi rayuwa ku shi radiyallahu ta'ala hannu ya fita daga kawalak ya koma Madina a wannan lokaci ne aka yi hijira kamar yadda aka yi hijira mazala daga maka zuwa Madina ya bar maka ya koma Madina to manshe Ibrahim ya bar Kaula ya koma Madina ta Kaula a nan ne yake cewa masabuci tisaran akhrajo ne min makani dole zambin gairi annihu bada hadisi nani sun keta fatan jikina da tufa har ƙori aka fasa shi yau aka fasa manzo Allah goshi a ɗaifa aka fasa shi Ibrahim ƙori daga sama yake kafa da mamu daga nan shehu ya fita daga kaula ya koma madinatu kaula a madinatu kaula da shehu ya tafi da shi da wanda suka yi imani da shi suka ba da gaskiya ya je zauna daga nan sai aka ce to a ce a ciyo shehu me yake koyarwa an ce yana koya tafsir na ƙwar'ani to a biya biyu ya iya aka tura masu zuwa yan rahoto suna zuwa sai suka ji karatun shehu ibrahim sai suka ɗimo ce sai suka zaman su a wajen aka sake tura wasu aka ce waɗancan ba su dawo ba me ya faru can ku gano dawo da su su ma wa'annan suna zuwa sai suke zama su aka kowace kai daga nan sai aka ce tura wannan ta zama matsala to da duk wanda ya je kuma ba zai rabu da shi ba to haka tun daga wannan lokaci har yanzu wanda ya ɗanɗani shehu ya har yanzu ba zai rabu da shi saboda haka shi radiyallahu ta'ala aka yi rayuwarsa a wannan ƙauye wannan jeji wanda yanzu jejin kuma ya saba birni wanda ya je madina ta kawalaha shi ya kallo shi ya kallon yadda gurin yake guri ya yi kyau gidaje manya-manya maka-maka ga masallaci ɗaya daga cikin manyan masallatan duniya an tankara shi a wajen ga kuma rauna ta shefa ibrahim raunar da ba a yankewa ga barin ziyara a watan duk lokacin da ka je akwai masu ziyara ko an kunna raunar akwai mutane a wata suna jira a haka gunye isa ya ce fata sharuku min ro'il madina ta kaulahu ya ce ya Allah ina roƙon madina ta kaulaha ta haske ta ɗofano daga haskakan madina ta munawwara ta annabi Muhammad haka lamarin shehu ya zamo daga nan shehu ga shi an fara samun fasahi aka fara gina masallaci ba fara gina masallaci kuma shehu annabi ya masa izini ya ce fara tafiya fara tafiye-tafiye wani ma cewa zai a ina annabin ya mar izini ba zamaninsu ɗaya ba ka tabbo wannan wanda ya ya faɗi wannan to ba gida yake ne gida gumi ne ko bai san me ake nufi da annabi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya halatta a ganna a bacci wanda ya mafarki da ni ni ne shi ran baya kama da ni wanda kuma duk ya ganni a bacci maza Allah ya ce zai ganni a fili ko ran da zai mutu ne akwai waliyai yawa wanda suka ga ma'aikin Mashe Ibrahim ya ga manzon Allah yana cewa رأيت رسول الله زهرا ويكرة بباريز هل ذاك المهل محله رأيت رسول الله نسى بأنني سفيرا له بالكائنات مخلص رأيت رسول الله زاد ببغيته أما غاب عن الدهر برا ولا بهرا وفي الحج يوم العيد بالخيب من منى شهارا أتاني الموت رفع بالملائه شهيدا yace na ga manzon Allah a fili na gan shi a jirgin ruwa na gan shi a jirgin sama hina din tutar asirul wara wa badini awa yayin da jirgin mai tashi sama sai ga biyayyen halitta ya shigo zuci ya bayyana gare ni wa bani ni ara kuma haskaka zuciya ta gaba daya a wannan lokaci sannan shi yana cewa ra'aytu rasulullahi na ga manzo Allah ibadu sa a kasar Faransa yace hal za kal mahalli mahalluhu sannan yace ra'aytu rasulullahi na ga manzo Allah ta da biyu ya ciye min baiwa da abin da nake buɗi wa ba gaba annin tahara barran wala fahara ya ɓuya gabanin idona ba annabi ya fiye ga manzo Allah a fili gan shi a jirgin ruwa. To shau, manzo Allah sallallahu sallama ya yi umarni da cewa ya fara tafiye-tafiye ya zagaye duniya. Ya je ya kai musulunci ya haɗa tijjaniya da faila. Daga nan ne shau ya ɗauke kansa ya rataya shi kadai ya tafi. Babu ɗan rakiya. Ba wani wanda suka tafi da shi. Yana cewa a wannan lokaci yana cewa rafakani min kaula hal aminu fa aminu lahi la aminu yace aminu ya abokance ni daga kaulaha kamar a ce da shehu wani aminu ne sai ce fa hawa aminu lahi abuntaccen Allah Muhammadu Rasulullah yace la aminu ba aminu wanda ka sani ba ko kuma la aminu babu ƙarya a cikin wannan magana. Abin da kare hina ɗin cuta a kai wara wa baɗini a ba'a, yace manzo Allah sallallahu sallama lokacin da na je Dakar jirgin ya tashi na gama aikin Allah a cikin wannan jirgi. Daga nan shehu ya fita ya je jin kwanakir yana cewa Kutuba da awaki la za kwanakiri kama hamanin lahu an manakiri. an amsa addu'a ta a wani gari kwanakiri kamar yadda Allah ya kiyaye ni daga abubuwan da ba su da kyau. A kuntu ya naɗifu ya naɗifu ya ce abin da na rika za a nan ta ya naɗifu ya naɗifu. Daga nan shau ya wuce wani gari da ake ce masa dabula yana cewa bi dabula kad hurimtu da amal ma'akali wa kad hurimtu nauma inda manzili yace na je wani gari da ake ce masa dabula. a wannan gari dagula ɗin hurin amal ma'akali ban samu abinci mai daɗi ba a fata kashe Ibrahim mai yaci ƙaru kuma nan ne suka fita suna kallon sallah shi Ibrahim yana sallah suka suna kallon me wannan sama garin sallah ba sai rana me wannan kuma sallar suna kallon ta shi ne ya ce ban samu sakaccen abinci ba sannan kuma ɗan hurin tun nauma inda mansili a masauki na na kasa yin bacci aka ce me faru aka ce sauro sauro da kudin cizo da kwafata a masaukin shehu babu bacci ya ce daga nan dan dan samu sassauci sai na ji labarin wani gari sutura saudai ya ce ina zuwa sutura saudai a shi gwara dabula da nan ya ce sutura saudai ya ce Allah wannan suna na gari su kira saudari ko daga wutar sakara ka jago sunan garin ne. Biyuwa ya ce Allah ko daga wutar saka sakara ka jago sunan garin su kira saudari bakin sakari kenan. Bakin sakari mu ne na cin nan sunan gari kenan. Aka shi ce na shiga garin da cikin kafo. Na sha wahala a wannan gari. Ya ce amma zan sake komawa saboda isar musu da sabon manzala. sannan shi yana cewa na je garin Mursaliya wannan garin Mursaliya wani gari ne da yake a Faransa sai sai to na je garin Mursaliya garuruwa dai suna nan da yawa wani gun kuma yana cewa Lehon Koka na je kasar Bangkok in Bangkoka na je Bangkok Isiri na iya na shiga can cikin birnin Sin wa kaulau ta da'u kola kuma ana ta kira na ana ta nema na kar abancin rihala aka ce hakika na fiye tafiye tafiye na ki zama mu daya a wannan lokaci shehu ya ta kewaye kasashen duniya yana cewa libanci na na je banki min kartuna na wuce kartun can balgarni garin sadauki sai da na sa'adu min abi wa ƙas sahabin manzan Allah ya ce na je gun sai na sa'adu ya ce alaika salamun lahi ya sa'adu innahu ataka sifatun yarsiku na siƙala masu ɗan kwararren ciki sun zo don ka sun koma a goshe yace na je wa malan danan abdu ta haba hayana yace za ka ji na je ingila karka ce yawon buɗe ido na zuwa ingila na ɗaukar ta kawai wani abu ne na shiriri ta hayan wani abu ne na sururi kawai yace na je wajen isar da sakon ma'aikin Allah a ƙasar ingila tilahore fil hindil kadimi imaratan na ce lahore na ƙasar indiya sun suna haɗe da pakistan karashi ta je Karachi wannan ma Pakistan ne sai ce na je Karachi na je Darul Ulumuddin wata makaranta ce Darul Ulumuddin Bishop ya ba da labari irin waɗannan duk kuma inda ya je musulunci yake yaɗawa da ɗarikar Tijjaniya kuma da bai'a daga nan ne Shehu Radiyallahu ta'ala anhu a cikin ƙasashe da yake zuwa yana cewa min duwala na wuce duwala ƙasar kamar kenan ila saraliyon na je ƙasar saraliyon ila takwadi sannan na shiga kuma ƙasar takwadi sannan shehu radiyallahu ta'ala ya yi gwagwarmaya a cikin ƙasashen duniya yana cewa bai gane tsohanan na yana mutu kura wani lokaci ya ce ina can gana a ƙasar gane ya ce ban samu bacci ba kawai sai tunanin ma'aikin Allah duk ya kewaya fa ta gani ko can ma har nijar nan nijar ma sai da shehu radiyallahu ta'ala wani ya shiga kuma ya shiga har zuwa tota kuma yake ta bijo ta mayakin bijo ta mayakin irin zakar suka mutuna a tota sunan garin totar mayaki tota wajen sha wata tota totar mayaki shine shi yake ta bijo ta mayakin kada zakar suka mutuna na ambace ka ta tattare a tota mayakin ya ce gani a tota mayakin jikina yana tare da cikuna na mutanen nisar amma zuciyata tana madina wurin adam hamadu rasulullah a takaice da yan uwa duk inda za ka faɗa shehu ya ce kuma yana nan a rubuce ya ci kai lebran da ya fara tafiya sai da ya kai hatta da fafaroma fafaroma shugaban kiristocin duniya sai da ya je wajensa wanda suke cewa da shi babal burundi wanda suke cewa da shi ne a halifan annabi isa halifan annabi isa ke na wajen su ba shi da aure kamar yadda annabi isa bai aure ba har Allah ya dauke shi to shi ma bai da aure wani rami su kai mar wani kitaje as da kayan alata da ni'imomi su a wajen su kamar yadda muke zuwa madina to manyan kiristoci masu kuɗi kuma su kuma can suke zuwa su yi ziyara in shekara yake fitowa idan ya hudu ba ya lakta sai koma ba zai hudu ba sai baɗi shi ya shekara tam shi Ibrahim har can gunsa sai da yamo sai da ya shiga har fada kuma yana shiga ya ce Hassan Hassan Susa Hassan ina da duma shi fada mana mai sallah raka biyu don godiya ga Allah ina fula ya ce shehu nan ba a yin sallah wa'annan fa kiristoci ne sai Ibrahim ya ce kai inda na je sai na yi sallah domin ni halifan manzo Allah ne shi sa larabawa suke ce masa masallaci mai tafiya kaga muke ce ma ba su jirmu take masallaci ne shi mai tafiya da kafa idan kai takama kake da sallah sai Ibrahim baban ka ne idan sallah ce shi sai Ibrahim idan aka a jirgin sama ma malaman fikihu suka ce za a iya yin sallah a jirgin sama ce Ibrahim ya ce ni ba zan yi ba yasa ba za ka yi sallah a jirgin sama ba ya ce saboda ba haka Allah ya ce ba Allah ce waye a kalli alƙibla a yi sallah kaba to jirgi kuma ya wuce alƙiblan ya wuce alƙiblan shi jirgi ina ya ce kaba tana nan ƙasa shi kuma jirgin ya fita daga nan gaba ɗaya baya wannan yanayi kamu kamu daga nan zuwa can dubu goma sha biyu ina na kalla na yi ya ce ni ba zan yi sallah ba sai jirgi ya sauka to da jirgi ya sauka ana buɗe jirgi da an zo an jingina wannan matattakalar to kafin shau ya fara fitowa wasan shau ibrahim duk jirgin da ya shiga shi yake fara fitowa ko arna ne a jirgin ko ko kafirai ne sai sun tsaya sun ce ba ma bismillah fara fita saboda dan dizal yayi sai sun girma ma shi to shau da ya fito wannan iya yan farfajiyar ta sama tun daga nan zai yi sallah sun fita da duma hasan mi sallah yake shau nan kan hanya ne ba na jama'a kabari na ka sauka ƙasa ka yi ce a hasan wajen sauka idan na faɗi na kurɗe na mutu ai ana bi na sallah kuma ai yanzu na zo gurin ka'aba kuma daga nan saman zai yi a ci shari'a ko ta shiru haka ce bayan ya yi rayuwarsa daga nan shehu radiyallahu ta'ala anhu ya je ƙasar ghana lokacin amfurna Agurma ya ce yana roƙon shehu ya addu'a ya samu shugaban ƙasa. Ɗan siyasa ne. Shehu ya ce, ka yi min alkawari ba za ka yi zalunci ba ya ce ba zan yi zalunci ba. Shehu Ibrahim ya daga hannu ya ce na ba ka mulkin ta ne. Shi kenan ya zama shugaban ƙasar Ghana. an kurba ya shirya taro cewa shehu zai je kasar su ziyara ya ce amma kowa da kowa ya je tare da musulmi wannan shehi shehi ne shehul islam ji an kurma don shi ba musulmi ba ne kirista ne ya ce shehin musulunci ne amma mu ma shehunmu ne ya ce za mu je tare musulmi da arna da matusawa har kafirai kowa ba a ɗauke wa kowa ba mun sai da aikin gwamnati gaba ɗaya a tafi taron wannan baƙo haka aka je aka tare shehu lokacin da ya je takuradi a takuradi a nan ne aka yi matsaran da ba a taɓa taro a ƙasar ghana kamar wannan ba aka je shehu radiyallahu ta'ala ya sauko daga jirgi a nan ne shehu kafin ya sauko ya ga kasar gane irin kanyar jama'an nan ita kasar dai misali a yanzu yadda za ka fi ganewa kamar maulidin katsina ba maulidin ilori ba na katsina za ka fi ganewa saboda shi a tura ake kudaya na ilori kuwa ya yi ta ana maulidi har an tashi daga kan maulidi amma mutane suna taba mota dubu uku tana taba wata shiga irin ruwa amma ta shi to wannan idan ka ga maulidi yadda ake na katsina wajen wannan yuyin taba wa ka shi wuri Allah ta'ala anu yana saukowa ya ga mutane yi a nan ne kalmar shahada yi annabi ya kalma shahada ya ce la ilaha illallah muhammadin rasulullah duk wanda yake filin gaba ɗaya sai da ya amsa kowa da kowa da musulmi da arna da ƴan iska da mutanen kirki da kafirai duka kowa sai da ya amsa shi ne ke cewa faƙulu ta la ilaha illallah muhammadun arsalahu li ilahu فقال هل الكفار والمجوس والأمراء فدافة النفوس أولهم هوسى وأهل سرما كزاد بنب الخير فيهم أما وجاءني يربى كذاك موشي ووانكرا وجاءني من فرشي كذاك فتفلي أرنجوب سمزو كذاك فتفلي وفرفرا أتوا كذاك ومن الفير والروم وأهل فرما وبصنقا وكلا كاو ووالا أخسوا أني ولا gurin shita uwa ku sasa wa lugi barwa da gati ba a zalu na sa kai waye kai da kuma kashe barasa sasa ban sashe ne da kiki kuma ka bishe barasa to kaiwa asirri asirri sara bil hafi kai ne wa ukibat shiyuhun alau hatta yuhala jariru yace yau sirri na ya tokare ya makare sun daga ofishin mala'ikar jibrilu har ƙarƙashin ta a sassara sun daga sirajin muntaha wa uke ba shi yuhun lokacin da yanzu shehunan ma waliyan sirrin su ya je da tashi an ba sararantar da su sirri na zai tana so daga daga tashin rikiya hatta yi halar jariru an rawukan su zo da kofar kowa bayan wani ni na wali kulli yau baiwar kowa a duniya tana hannuna kowa baiwarsa tana wajena wani kulli ba nihu kuma kowa daga baiwa ta yake ba gari li kulli na aune ya imuradahu tun wani wali yau ni nake biya masa muradinsa ina kulfatin ba tare da wahala ba su kansu waliyan fa in ta hishal a kaɗan idan kuɗi suka jirgice da mashahada ainihin sati a mashahadi na zatin Allah ko suke su ga Allah shi kowa a ganinsa to idan suka cancanta a fasahadin shau ya ce ra'auniya sai su gani a fadar Allah. Ɗauku yaminin kauli inda Allah ne halitta ka yau kana hannuna. ana yi ba magana mutane kuna tawa suna tawalar da kansu bai na wahalar da kai man sha'a ya tihi kubaila mamatihi man sha'a na wahu ka hana shi